أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يهتديك ربك ويعلمك الإنسان وإن شرمته عليك رحماء يعقوب كما أتمنى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد ورخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تربية الكارم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الظهر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتم على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك wato Allah ya ci gaba da ga annabi Yusuf ta bakin babansa bayan ya ja masa kunne cewa wannan kada ya maka wato kada ya ga ɗan uwansa wannan mafarki da ya yi wato tun karatun baya na kabashar na bi ishaq ومن وراء إسحاق يعقوب cewa ita sarra da ta yi haƙuriya wajen kusan shekaranta ɗari ba ɗaya da zuwan mala'iku ran da suka zo suka mata antishin za ta haifi ɗa ishaq kuma bayan ishaq sai yaƙo to za ta yi tsawon kwana ta ga yaƙo to ɗorawa kan bayan ishaq sai yaƙo shi ya kawo suratu yusuf da suka faɗi jikokin isa ɗin bai cin maji mata wa alaika wa la'adi a kuba sai shi isa shi ne ɗalabi wajen annabi isra'il ana nan alayhi salam da matarsa ta zo aiwa sai ta haifa musa tagwaye tagwaye nan su ne kafin ta haife su dama su san tagwaye za su haifa da su da ƙaninsa ya to sai ya zama gaddama ta kaurewa zai riga fitowa tun da sun saba duk wanda ya riga fitowa shi zai zama babba babban kuma shi zai gaji ba to kowanne yana kokari sai ya zama suna yi da irin jayayyar da iyayen kaɗai ke fahimta irin jayayyar cewa shi isun na cewa yakub in ka kuskura ka riga ni fita to ba zan fito inda ka fito ba sai dai mu kashe baban sai dai fito ta wani da to sai baban sai ya ji daɗi a cikin tagwayen ya ya gane akwai jarumi mai kishin zuci mai kishin kai wanda yake shi ya gaji babansa da yake annabi sa wani mutum da ya gwarzo kuma mai kishi to wannan sai sa sai ce jarumi ka yi haƙuri sai ce a baban iko zan bake riga yin cewa kai ce to kai yaƙub ka yi haƙuri ka bar shi shiga cikin sai yaƙub ya yi haƙuri sai ya zo bayan sa sai sa wa ake ce masa yaƙub ya zo a ƙiba a fili e isu ɗin ya zo bayan ɗan uwansa isu to wannan sai ya zama a sai ya zama tun da aka haife su shi ba zan ya fi karkata wajen babba shi isu ita kuma uwar ta fi karkata wajen ƙanin yako kuma wannan al'ada sai ta zama ta tsore a bil'adama kusan duk inda uwa da uba suka samu uwa da ƙanin ‘ya'ya za ka samu uban ya fi kan babban ajika ita kuma uwar ta fi son ƙaramin ƙani ta fi jan sa ajika za ka samu haka tun wancan lokaci har yau har yau yana da wahala ka ga ‘ya'ya guda biyu wajen babansu ka samu wai uwar ta fi dan wan uban yana jan karami a sai dai tausaya wa karami amma zai fi son wan saboda yana ganin shi zai bar wa shugabanci kanin kuma za ka ga uwar ta fi jan sa a jika tana rungumewa tana tausayawa tana duk abin da zai abin da ta shi take goyon baya har ma ya zama mace kamar ita ya ji a yadda za ka ga kullum dan autan shi ta fi ja a jika shi ta fi tausayawa watakila ma shi zai fi gaddama shi zai bi abin nan ta daure mar jirgi da ce ya yi da suna neman albarka to su tausaya masa kuma sai da yake so ko shi ne bai da gaskiya a yi ta fama sai ya zama ɗabi'a ce amma waɗannan su annabawa ne ba su da wani iyaka dai tarihi ne cewa da aka haife su sai ita uwar ta fi son ƙaniya ko shi kuma uban ya fi son wan is to shi is sana'anta farauta shi kuma yaƙo sana'arsa kiwon dabbobin gida wato kama a ce tumaki da awai da sauransu da to shi kenan shi wannan in ya tashi da safe kullum zai tafi daji da yawan farauta duk da ya farauto shi ne ya samu shi wannan yana kiwon dabbobin da gida kusa da ita Allah da ikonsa kuma a halittar sai ya mutu kowa jikinsa ya dace da sana'arsa shi izu tun da mafarauci ne yana da gashin jiki da ke lullube masa fatar jiki sai ya zama ke da tun da Allah ya san ya fi yawo a rana kaga gashin zai rage masa zafin rana shi kuma yakub da dabbobin gida ke kiwo yawanci yana gida sai ya zama jikinsa bai da irin wannan gashi to baban ya tsufa kuma dole yana so far musu gashi na sirrin da ya gada wajen iya babansa annabi ibrahim sai ya kira babban dan wanda ya zuba ya ce to ɗana izu na tsufa don rasu ka je ka yi farauta ka kama wata hidima wanda za ka nemi albarka a wurina wanda zan ma addu'a irin taku ta gado ta gida annabi Ibrahim. Ya zama kafin da rasu kafarar ta rai da wannan, in ba wannan addu'a. Sai ne so ba ba, ya fita da kayan farauta yadda. Uwar kuma tana da daga taji. Sai ta gaya wa kan shi Yaƙufin, ta ce masa, kaji kaji abin da babanka yake. to maza maza ka yi sauri ka je ka yanko dabbobinka a cikin dabbobinka ka samu kosashe ka bashi ka yanko ka kawo ka soya ka kawo masa in ka kawo masa ya yi maza ya maka addu'a tun wanka bai zo ba ka riga shi da wannan sirrin to shi kenan shi ko zai maza maza ya je ya yanko kosashen dabba a dabbobinsa ya gama ya sa kayan ɗan ya zo ya ce har ka dawo ne ce baba na dawo da mun tagwaye shi kuma ya su mutu sai ya ce ina jin kamshin kayan kamar na kamshin kayan jikin ka kamar na dabbobin dawa amma na shafa jikin kuma na cikin na yaƙo ne babu gashi a jiki shi ke nan sai ya maka addu'a Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya gabatar maka da sirrin gidanmu na annabta na gida annabi Ibrahim an abu sai da aka gama shafa addu'a an jima can wancan ya sha rana ya dawo shi ma zai yanka dabbar da ya samu ya soya ya kawo yana zuwa wa fita ba kai ka roɗa su ba to tun da yaro su biyu ne kawai a gida tabbas in ba shi doro ɗayan da ya riga shi ba ya ce baba kana nufin wani ya riga ni ya zo kenan kuma da mun bakon ya san da kishi da kishi ya ce a kai hau ya ce a wallahi ba mutu da riga ba zan bar shi ba ya tafi da wannan sirrin addu'a wallahi bai ta ba zo kuma kai ma na maka addu'a kai ma Allah ya maka albarka ya baka ƴaƴa masu ilimin tsere-tsere da sanin ƙarafa da ilimin sanin ɗabi'a da sanin halittun Allah. Ina wannan zai kai annabta ne? Ba zai kai ba, ya ce ba ko wallahi bai isa ba. Ana ta mun addu'an dai. To shi kenan haka aka yi. Sai ya zama shi isun nan. Shi ya haifi ruhu. Ruhu ɗansa, ruhu da kake kyana cewa ruhu sunan mutum. ƙasar ruwan ko ƙabilar rumawa sunan mutum shi ko wani mutumin jika na dubai ɗan annabi yusuf kuma shi ne kakan turawan yamma gaba ɗaya masu ƙere-ƙeren nan masu sanin ƙarfe masu hawa duniyar wata masu shiga jirgin ruwa ƙasa su nemo ma'adinai masu duk wannan ilimi na ɗabi'a tun addu'an gado ne da annabi isa ne wa kakansu annabi yusuf addu'a ce shi yasa koya waɗansu kai kokowa da su a wannan fadin zai wahala a wuce su saboda addu'a ne ta annabawa aka yi shi kuma Allah yana jin kunya ya ajiye albarka a gida daga baya daga gida annabi bayan ya ajiye albarka a gida mubarakna alaihi wa ala isha wa min sirri ma musikum wa zalimin muslimin in shi yana fada annabi bayan ya kace وبرت نيران الخليل المبارك saboda wabarakna alaihi wa ala isa wa kuni barda wa salamu din nan wa barata niran al khalil al mubarak to koda ya kwace musu ba su da addini ba su da annabta a yau wancan albarkar da ta gado tana bin sai aka hori su ɗabi'a saboda ana jin kunyan kakanninsu da suka yi wa Allah hidima a baya duk da haka ba zai hana su zama yan gaba in sun mutu suna karuwa sai ya zama shi isu sai ya zama shi yaji shi ne kakan turawan yamma shi kuma ɗaya gwaifin da turawan yamma kuma shi ne kakan fulani ta wajen jatumar shi isu na shi isu baban rumɗin shi ne kakan fulani ta wajen jasuwarsu kamar yadda shehu muhammad bello ya tabbatar abdullahi gwamnati ya tabbatar allah ya kara musu yarda cewa sahabin manzon allah sallah ya sana kubbatun nazi shi ne ya je lokacin yana karkashin komandin sayidina amrubin al'as amrubin al'as yana komanda a nisra bayan ya tura shi yaki ya shiga kasashen romawa ya samu wani sarki jikan isin da ya musulunta da ya musulunta sai ya auri yarsa ana ce masa ana ce ta bacci da ya aure ta sai shi yana balarabe ita suna barukiya sai suka haifi 'ya'ya yana yi kwai 'ya'yan larabci ita suna musu rumanci sai suka haɗa suka tashi kullanci wannan sai zauki ne asalin yaren kundanci shi yasa in ka cire rumanci ka cire larabci to abin da zai rage a kundanci sai dai wanda su tsinta a hanya a zamantakewa a wajen ƙaura wurin mutane amma iya yaren ko sunan bastarin har yanzu fulani suna sa shi saboda sunan kakar shi kuma annabi yaqubu ya shi ne kakan yahudawa bani isra'ila da annabawa da bayin alkansu da na ƙarshen su yanzu wanda ake gani tsageru duka jikokin yaƙo kaga wurin zure shi ma da mai mene wurin zure shi ma musinun wa zalikun li nafsihi mubin sai zama shi annabi yaƙo bayan rasuwan ishaq din ya kaure ya dawo don kawo su dan uwan mahaifiyarsu sarfa ya nemi auren yarsa wacce take ita dama yana da 'ya'yan mata guda biyu to da ya zo nema sai ne mai kanwar ita uwarsu annabi Yusuf kenan sai ya ba shi kiwo ya yi kiwo na shekaru kamar yadda dama a lokacin sadakin su kiwo za ka yi na shekaru in ka kammala shekaru ka biya sadakin ya ce a baka ya masa aiki na shekaru a da ya masa sai ya aura mata da ya zo aura mata sai ya aura mata babbar yara sai ya ce a a kawo ai ba ita na nema ba kanwanta na nema sai ta ai mu kuma al'adar mu ba ma auren da kanwa ga ya ce aure ba tun da na da kafin ka kare ta sami ta yi aure to amma ba ta yi aure kuma a auren da kanwa sai dai kayan da ka kara kiwo na shekara kaza sai in haɗa maka auren ya da kanwa tun da a shari'a munai a shari'ar tun lokacin ba haramta mutum ya aure ya da kanwa ba haramta ba to sai ya ƙara kiwo na shekaru sai aka aura masa da ya da kanwa yar ita ta zama uwar manyan 'ya'yan yaƙo su yahuza su lawi su shankuna su rauji da sauransu su suka zama 'ya'yan ita babbar yar ita kuma kanwar ba ta aihu kauru ba da ta zo aihuwa ita ta aihu yusuf da ta zo aihuwa ɗan da ta ji bunyaminu a naƙudansa sai ta rasu amma ya zo duniya da rai to a nan wurin lokacin da aka kawun ya aura musu su ya ya haɗa kowace cikin ƴaƴan da kuyar ga ɗaya kowace an ba da kuyar ga ɗaya sun zo da kuyar ga biyu kenan ko to sai ya zama kuyar gan kuma an ba wa shi mijin na ya sadaka to su ko kuyar kowace sai ta haifa a jirgin kuma ya biyu kaga wannan babbar ita yar ta haifi 'ya'ya shida ita kuma ku ya su kuka yankin kowace ‘ya'ya biyu ‘ya'ya nawa kenan goma ita kuma ƙawata ‘ya'ya biyu rak da yusuf da ƙaninsa kuma ya biyu sai suka zama ‘ya'ya sha da wannan ‘ya'ya sha biyu su ne annabi yusuf ya gani a mafarki a zuban taurari da su da rana da wata rana a matsayin uwarsa ko in ce yar uwarsa tunda uwar ta rasu wata kuma a matsayin mahaifinsa abin da ya sa aka sa rana da wata aka ce watan ne ubansa ranan kuma uwarsa ko kuma innarsa yar uwarsa saboda shi wata kamar muzakkari rana kuma mu'annas zaki to ba zai a ce uban ne mu'annas uwar muzakkara ba zai yi ba duk da alkur'ani ya rasa ya ce wa shamsu wa duhaha sai ya ce da ta wan kamar za ta laha Allah ya rantse da rana da da hantsin ta lokacin da ta yi hantsi ta yaske ya kuma rantse da wata lokacin da wata ya biyo ta a baya shi watan shi ne kalar shamsa wal kamar idza talaha ya rantse da wata lokacin da wata ya biyo rana to shi ne da ya gaya masa wannan mafarki sai ke ta to karka gaya wa kuma naka saboda kar shedan da buga su maka kaidi ba su ne mutanen banza ba a shedan ne inda shedan ne nisa da dubu su wa kazalika yastajika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith anan wurin malamai suka ciro hukuncin ashe kana iya jan kunnen mutum in ka gan shi tare da wani mugun mutum ka ce ka yi hankali da wani kar ya cutar da kai wannan baya cikin giba bai cikin walayar ba'dukum ba'dan tunda me ma'anan giba sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullah da ya fassara musu wannan aya ya gaya musu giba walayar ba'dukum ba'dan giba shi ne ka ba da labarin wani ɗan uwanka da ya aikata wani abu mara kyau kar ka ƙara kar ka rai shi ne ka ci naman suka ce yaro suka mai wa in kana wa in kana ma kala haq wa in kana ma kala haqqun yace ya san dai ko da ma abin da ya faɗa din gaskiya ne ta kwarai kuwa in ƙarya ne ai ya zama yanki kenan ya yausu giba abu ma'ana ka ba da labarin mugun halin mutum da ba za ka yi sake a gaban ka sai baya da shi ne kaci nama kuma ka faɗi gaskiyan abin da ke karka masa ƙari to ashe kenan in kaga kuma kai ka san shi mugu ne ko ka san yana da muguwar ɗabi'a zai cutar da wani to babu laifi ko ma a ce nan kan yawa ta ba ka ja kunnen wancan ka ce ya kiyayewa ne wannan bai cikin jiba dan ga annabin Allah annabi Yaqub alaihi salam yana jan kunnen Yusuf cewa kar ya ga wa yan uwansa mafarkin nan su masa kai kaga bai zama cin nama ba dan yana jan kunnensa daga abin da zai zama masa haɗari nan gaba a rayuwa ne wannan yasa kenan in kaga mutum yana yawo da mugun mutum ka ja shi ka ce ka kiyaye wani kar ya je ma kaza da kaza don kaucewa shi kada ya fada fadarin sa wannan bai cikin jiba inna shaytana lil insani aduwwun mubin a wa kadhalika yastadika rabbuka haka yadda ka gani haka Allah ya zabe ka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma ya kuma ya ko zai koya maka fassara mafaki yanzu kai kake nema babanka da fassara ma amma nan gaba kai ne zaka Allah zai koya maka ilimin fassara mafarki zaka fassara wa sarkin Misra zaka zo ka fassara ka iya fassara mafarki mai yan fursuna abokan zaman ka da sauransu wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka yayi haka ne ya zabe ka ne dan ya cika ni'imar sa akan ka wa ala ali yaquba kuma da kai iyalan yaquba jikokinsa waɗanda za su zama annabawa nan gaba tun daga lokacin da Yakubu ya ci wannan ‘ya'ya sha biyu, sai da aka shekara wajen kusan dubu hudu, annabta bai rufe a gidan ba, ba a taɓa rasa annabi a wannan famili ba. Yanzu ƙogunan ka kaddar wani famili a ce shekarar su ɗari biyu, ba a taɓa rasa mahaddata a famili ba, ai kaga babban famili, ko ba babba ba ne, babba ne, barantana kuma ce annabawa, shekara ba ɗari hudu ba, dubu hudu wannan abin da Allah ya musu shi yasa sai suka zama ba suka sakalce da limomin Allah annabi Musa ya tausu uzkuruni matallahi alaikum in ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin bani Isra'ila ku gode wa Allah ku tuna nimar da ya muku da ya mai yasa annabawa da yawa a cikin ku har yanzu ba a taba kabila mai yawan annabawansu ba har yanzu maganar da ake ba a taba kabila da ta kai su yawan annabawa ba Allah a jin tsoro a sha'aninsa ƴaƴan Ibrahim guda biyu ne manya akwai kannansu amma da Isma'il da Isaac su ne manya su ne annabawa akwai su Madiyana da suka zo daga baya amma Isma'il ne babba ya girmi Isaac da shekara goma sha uku amma Ismail sai zama Ishaq yana haifan ‘ya'ya biyu tagwaye aka mai su annabawa, da Isu da Yaƙub. Yaƙub yana haifan ‘ya'ya sha biyu a wani ƙauli na waɗansu malaman aka mai su annabawa. Waɗansu duk da waɗansu na sukan haka cewa ba annabawa ba ne saboda lura da abin da aka ce sun yi sura. Jikokinsu daga lokacin aka rika annabta a gidan ba fashi har shekara kusan dubu hudu. annabi isa shi ne annabin ƙarshe a gidan yaƙo wanda daga shi ba ƙara annabta a gidan ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma isma'il ƴaƴan na farko ba su zama annabawa ba jigogi da suka zo bayan su ba zama annabawa ba haka aka kwashi shekara wajen dubu uku zuwa dubu uku iya tsawon wannan lokaci ba yi annabta a gidan isma'il ba har jikokin suka manta addinin kakanninsu har amnu layin la'anatun layi a ya zuba musu da gunki ka'aba shine farkon da ya kawo gunki a bakka ya yi tafiya ya ce ga ana hoton gunki ya nemi shi ma wai a bashi tsaraba ya kiri shi ya fara kawo gunki ɗakin ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce na ra'aitu abrabtallahi da jirru usbahu bin nar na ga abdullahi yana jan tumbinsa a cikin jahannama saboda shi ya fara kawo gunki makurai shawa ana nan ba yi annabi a cikinsu ba har kakannin manzon Allah suka zo suka wuce da Allah ya tashi can ana ta ba su kullum annaba ba fashi nan ba ta bayar ba amma wannan gidan da Allah ya tashi ba su sai ya kawo annabin da ba wai annabawan ɗaya gidan ba a'a dukkan halitta ne in ka tara ka daura a cikin ba su kai guda ɗaya da ya ba wannan gidan da bai taɓa ba su a cikin shi ne gidan Ismail don saba annabta ba bayan Ismail ɗin amma da basifu suna ta haƙuri suna jira da ranar da ya zo za su yi ɗin sai suka yi na ƙarshe ya zama dukkan halittar Allah ma bata kai jikan gidan ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai annaban bani Isra'ila ba guda dubu hudu ko dubu wannan ba a'a dukkan halitta in ka tara bata kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake jikan Isma'il ba to shine bai tummani maka wa alayka wa ala ali yaquba kama atamma ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun hakim kaman yadda ya cika wannan nima a kan iyayenka Ibrahim da Isaac, babanka Ibrahim, kakan kakanka Ibrahim da babanka da kakanka Isaac. Ali Yaquba an faɗa, ala abawaika Ibrahim da Isaac su ne abawaika, ma'ana kakanni. Isaac shi ya haifi Yaqub an faɗi Ali Yaquba. Ibrahim shi ya yi Isa. To Allah ya jeranta muku wannan nima, kamar yadda duka nima akan ka ya cika akan ‘ya'yan babanka kuma ya cika akan kakanninka Ibrahim da Isa. Allah Ubangiji masani ne wani Ubangijinka mai yawan sani ne kuma mai yawan hikima.
لقد كانت في يوسف عن إخوته آية
لقد كانت في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كانت في يوسف حقيقة أتكل labarin annabi Yusuf mana fi kabarin Yusuf wa ikwati hakika a cikin labarin annabi Yusuf da yan uwansa akwai ayoyi a izina ga mutane masu neman labari don su ji su wasantu dukkan mai neman labari in yi sa wannan labarin ba zai taɓa samun labari mai hikima wanda ke cike da abin izna irin wannan ba ta yaya za a yi tun farkon surar an faɗi me zai faru ta hanyar ya ga wata da rana da taurari sha ɗaya sun masu jada kuma waɗanda ake tsoro kar su ji labari su masa kaifi su hana hakan faruwa suka kuma ji labari suka kuma yunkura wajen hanawan kuma duk ƙoƙarin da suka yi wajen hanawa kamar daɗa matsawa da shi kusa da inda labarin zai zama gaskiya ne. Wataƙila da sun bar shi a ƙauyen Falasɗin ba su ɗauke shi suka kai shi suka jefa shi a rijiya har aka tsince shi har aka kai shi Misra ba yaushe zai zama sarkin Misra har su zayo ya turo su zo har a ƙarshe warafa abuwai ana ɗashi wa kan rula wasu jadan su faɗi kuma su jada ya abace ha za ta bi da ruya in ɗan mukan da alara ya ka yaushe abin zai faru kaman farbaban hana abin da yake muƙaddari ya faru kaman tura muƙaddarin dan ya faru sai ba in Allah ya tashi sai ya mai da kokarin hana wannan ka shi kadai ne sila na faruwar muƙaddarin kaman da baka kokarin hana ma da abin da aka kaddaran da ba zai faru ba to shine ayatul lisa'i hakika akwai abin izna da ayoyi na wa'azantuwa ga masu neman labari ga masu tambaya tunda kafiran maka ne yahuda suka turo wuri suka ce su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi labarin wani annabi cikin annaba ba kuma bata suna ba wanda ya baro kasan sham shi da yayan su suka zo Misra ya dalilin zuwan su Misra me ya faru da shi da yayan nasu shine wannan sura ta farka ayatul nisa'i إذ قال يوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة فأبانا في ضلال مبين إذ كانوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا يا رسول الله كتنا لوكacin da ya dan da baban ya ce masa karka ga la ta kusuru ya ka ala ifotika sai ki dole karka ga ya kuma ka labarin su ma kai ashe ita yar ita kishiyar babar tasa yar kenan uwar manyan yayun ashe ta ji lokacin da yake ga baban mafarkin ta kuma ji kan kunnen da baban yake masa da da ji labari sai da ta tara ƴaƴan nata ta ga musu kun ji kun ji kanin ku Yusuf dan kanwata marigayiya ga mafarkin da yayi ga abin da yayi mafarki wai ya ga wata da rana da taurari sha ɗaya suna musu jada to lissafa kansu kawai suka ga suka ga in an cire shi saura nawa suka ga saura sha ɗaya suka auna uwa da uba suka ce da mu yake yi kenan wato bai ma gamsu mu sha ɗaya mu bar sujada ba a har da baba da mama duk kuma su sujada lallai wannan ya ɗebo da zafi to shi ne da ta gaya musu ɗin shi ne suka ce suka taru suna mitin ya za su yi da shi in kalu sai suka taso ta da wallahi yusuf yusuf wa kuhu da dan wansa bunyaminu ahabbu ila abina su suka fi soyuwa zuwa ga babanmu annabi yaqub minna ya fi son su a kanmu, wani haɗin usbatun gashi mu muka fi yawa, ko ba komai duk inda ka auna biyu da goma, ai goma ta fi biyu. Kuma ba yadda a lissafa ko a wani jige da aka auna goma, goma ya kamata ce ta fi biyu. Wani haɗin usbatun gashi bayan mu muka fi yawa, su su biyu ne kawai. Inna abana, hakika babanmu lafi dalalin mutum yana cikin wato imuwa na son ɗan uwanmu nan ba suna nufin ya bata ba dan da suna nufin ya bata da sun kafirci su dangana wa annabin Allah balal ai kafirci ne su kuma ba hatta waɗanda suka ce ba annabawan bane ba su ce kafirai bane sun yadda dai mu'minai to barantana kaulin masu cewa ma annabawan ana gane wannan dan haka sai ya zama inna bana da fi dalalin mubin bai nufin batan bata kamar yadda lafazin ya bayyana a zahirinsa ba kamar yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko da daka ballan fahada san baya nufin annabi ya bata a'a annabi yana cikin yanayi na jiran sakon Allah da soyayya da shauki Allah ya kawo sakon nasa ya fassara ɗaya fassara na biyu an taɓa neman annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a makka yana shekarunsa suna ƙanana ba a gan shi ba hankalin su abu ɗin ya tashi aka yi ta yawon nemansa ba a gan shi ba kawai can an fita bayan gari ta ga gashi kaɗai yana dawowa shi ne da Allah yake goranta wa manzan Allah limomin da ya mutu ce alamce jirka yatiman fa'awa ba Allah nan shi ne same ka a maraya ya rungume ka ya jibinci lamarin ka ba wajere ka ba nan lokacin da aka yi ta neman ka a makka ba gankan nan ba ba Allah ne ya samu ka kafa ta ya dawo da kai gida ba fata. Kuma don ka san wannan fassarar ta fi daidai, don Allah ka koma wa najmi ka rantsuwa Allah yi, wa najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma da bi ba na ma dalla kaddu da dai annabi bai taɓa da dai bai taɓa ba ko sau ɗaya. haga wajen rika bayan nan ashe an nemi shi ba gan shi ba kenan ya dawo gida fahada kaga har bai ishi ne alfasa yana kawai alam yuqsimir rahman bin najmi idha hawa ala annahu ma dalla qattu wa ma dawa ashe arrahman bai rantsa da wannan ma kuka ce wallahi ya rantsa lokacin da lokacin da wannan idha hawa tauraro lokacin da ya faɗi ma dalla sahibu ajira ala annahu ma dalla qattu da dai annai da kyau bata ba wa ma gawa bata ko na gawaya ko na dalal annabi bai taba yi dalal kishiyar huda gawaya kishiyar rushd to duka biyu annabi bai taba yin gawaya ko dalal inna abana sani baban mu lafi dalalin gubi hakika yana cikin yanayi na rashin rarrabe tsakanin cewa goma ta biyu اقتلوا يوسف او اطرهوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف suka ce suna mikicin suna shawara to yanzu ya za mu yi tun da an gano matsala ka san dama da farkon an taru a tattauna tun farko a gano me mushkila haka ne in an gano mushkila sai a zuwa tattauna ya za ni magani ta to me mushkila an gano mushkila me mushkila a cewa da Yusuf wa aku ahabbu ila abina wannan mushkila ne a wurin wana na usbatu inda abana da fi dalali wannan mushkila an gano ta eh to me mafita maganin mushkila shine uktulu yusufa ai me rai ake so ko wanda ya mutu kan ya aka iya da shi dole a kurai da haka ku kashe shi mu taru ku kashe shi kawai uktulu yusufa a witrahu ko kuma ku ɗauke shi ku jefa shi can wata ƙasa ya bar ƙasan kan'ana ya bar nan ƙasan uktulu yusuf a witrahu arban mu kai can wata ƙasa mu je mata shi can wata ƙasa wato a tsarin kofar ba arban ya kulu da kuma jiku idan ba ba ya juya bai ga yusuf bai ga dan uwansa ba dole ya dawo da fuskansa kan ya tare hankali a kanku ya tare soyayyansa a kan ku sai ya zama fiskarsa ta zama ta wofantu ga barin Yusufa da ɗan uwansa sai dai ku kadai kuma dole ɗan sa ne zo ba zai so yayan wani ba tunda ku kadai ku rage haka zai so ku dole ku ya kula ko da ji ku in ya zo bayan nan sai ku tuba wa takunu min ba'di qauman salihin ku tuba ku zo mutane kirkin kuke nan an wuce wurin
قال قائل منكم لا تقتلوا يوسف وألقوه إلى أبيكم ليستطيعوا معه سيئات قال قائل منهم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم sai ɗaya cikin su yahuza kenan wayansu malamai suka ce shine babba sai ya ce musu la tabtulu yusufa kar ku kashe shi akalla dai dan uwan ku in ya zama dole to wa alqu fi ga ya baki jirgi da ku kashe shi gwanda ku dauke shi ku tafi da shi dan daji ku nemi wata rijiya ku jefa shi akalla jinin dan uwan ku bai wuyan ku a matsayin kashe shi kuka yi in ya so yadda kitu ba su sayyara ki waɗansu matafiya sa tsince ki matafiya in kun tufa na in fahari ya zama dole sai kun yi sai kun aikata hakan to gwanda ku ji- ɗauke shi ku jefa shi a rijiya ya ci sauki akan kisa nan yadda kitu ba su sayyara ki ya jawo abin nan a, wato malamai sun yi magana akan tsintuwa da kayan tsintuwa da kuma yaron tsintuwa da ya hukuncinsa. Wajen magana kayan tsintuwa dai, hadisi ya zo manzala- wanda Imam Malik ya rawaito da sauran malaman hadisi cewa manzala salatu ne ke cewa a idan mutum ya yi tsintuwa wani ya tambaye shi, ya Rasulullah in na yi tsintuwa ya zan yi ya ce a arif ko a- a a- arifa wa- wa- wa arif wika'aha wa iqasaha آه، فإذا مدت سنة آه، فشأنك بها أو كما كان yace in ka tsinci abincin tuwa ka ciki ta wato ka ciki ta abincin tuwon ta hanyar ciki ta konson da aka kulle abin da igiyar da aka kulle ka ce waye ya jefar da abu yana kunshi a cikin mazubi kala kaza an daure da igiya kar ka faɗi content kar ka faɗi abin da yake ciki ka faɗi kawai a kunshi eh, wato irin kala abin da aka zuba da kar ne ko tsumma ko menene da igiya ifa'aha wa iqa'aha iqa'u ifa'aha wa iqa'aha wa iqa'aha idan ka faɗi wannan ka ajiye ta shekara guda in ba a samu mai shi ba to shi kenan kana yi amfani da abu sai wani sai zaki kauce to ya rasu lallahi idan kuma tumaki ne fa gana sai ce naka auli akhika auli zai naka in a daji kaga tumaki ko naka ko na dan uwanka dan adam ko kuma kura ta ci sai ya tambaye shi anil ibil ya rasulullahi to in raƙumi ne fa in raƙumi ne fa sai ya ce malaka wala ha ne haɗa ka da raƙuma alaiha su ƙawuwa ma'aha su ƙawuwa wa ah, wa hiza'uha bayan tana da ah, abin shanta na ruwa a salkanta na ruwa tana da ƙofatun da za ta yi tafiya ko ina za ta iya kece daji ta daɗe za ta tafiya ba ta halaka ba ina ruwanka da raƙuma in ka ganta to wannan kenan amma abin da ya shafi ɗan tsintuwa wannan a mazhabin imam malik da imam shafi sun ittifaki ɗan tsintuwa ba bawa ba ne ɗani kuma an rawaito wannan wannan wato ra'ayi wajen al-imam al-hasan dan sayyidina ali da abi talib cewa ɗan tsintuwa wanda aka tsinta ko mabus ne ko laqit wato wurgar da shi aka yi ko kuma kawai tsintansa aka yi duka dai wayannan ba bayi bane yaya ne yaltaqitu ba su sayyara in kuntum fa'ilina wadan su matafiyar sai su dauke shi kaga kenan ku jinin dan uwan ku baya kan wuyan ku kenan قالوا يا أبا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أنا مرن an gano mushkila an haddade ta an gano wato hal wato solution maganin mushkilan su a wurin an ai an haddade maganin mushkilan saura ya za a yi ai magani hanyar da za a yi don gano mushkila daban gano maganinta daban hanyar da za a ji kuma a apply maganin shi ma daban abubuwa na guda uku daban-daban To, yanzu ya za su yi mu tafi da shi tashi mu jefa shi a rijiya. Dole akwai bukatan consent na baban shi, sai baban ya yadda. Ya za a yi convincing baba a gamsar da shi ya yadda ya bada shi. Da yadda za a yi, tun da sana'ar su kiwo ne. Dabbobi suke tare shi su tafi da shi kiwo, daman sana'ar baban su Yakubu ai mun faɗa a baya ko, me ya sana'ar sa yana yaro. Kiwo, kamar yadda sana'ar yayansa isu, farauta, to suna da dabbobin su da suke zuwa kiwo a kuma in farauta ya kama ma sukan yi farauta kamar yadda babban su mafarauci ne shi annabi Isa shikenan sai suka zo samu baban za su fita kiwo da farauta suka ce ma'alaka la tamanna qalu ya abana suka ce ya baban mu ma'alaka la tamanna ala yusufa dan me ba za ka amince mana kan dan uwan mu Yusuf ba wa inna lahu lanasuna wallahi za mu kula da shi matuka za mu kula da shi cikin nasiha ba za mu bari wani abu mara kyau ya same shi ba أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون شو كتب بابا tun dama ga alama sun bayan sun dawo wanda suke gaya masa suka ce baba gobe a firu mana gadan ka bar mu tafi da shi tare gobe wajen kiwon mu da farauta a yartai wa yal'ab shi ma ya je yana kiwo tare da mu yana wasannin sa duk da karami ne kuma wa inna lahu la'azim mun rantse maka za mu kiyaye shi matuƙa za mu ba shi kariya ba abin da zai same shi saboda su sai da yake ci da ɗan baya so ka kuwa ci قال إني ليحزنني أن تضحكوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال سيتي لي إني ليحزنني واتو zai ja mun bakin ciki matuƙa an ta zamu ki ku tafi da shi saboda in kun tafi da shi ban son rabuwa da shi wa akhafu an yakula wajibu kuma ina jin tsoro kada ku tafi da shi kura ta cinye shi wa antum anum gafiruna a lokacin kuma kun gabala kuna wani abun daban anan malamai suna cewa ya taɓa yin mafarki ne a baya ya ga kuraye guda goma za su cinye yusufa to shi ne yusufan ya gudu ƙasa ta buɗe masa sai ya shiga kagari da yake to yanzu da suka ce a ba su ci za su tafi da shi sai ga fasar mafarki a fili ga su goma suna so su tafi da shi su ne kuraye kenan to amma kai ya ga musu su ne kuraye abin ya ba ta musu rai sai ce wallahi ina jin bakin cikin ku tafi da shi kura ta cinye shi ko wani kun kun gabala har yanzu kuma wasu malaman na cewa wato fargaban da ya tun da ya yi mafarkin kar kura ta cinye shi da kuma ya gaya musu ina jin tsoron kura ta cinye shi sai ya zama wannan ya ba su abin da ake kira perfect pretext wato wanda za su yi amfani da shi nan gaba tun da shi ya kira kura sai sun dawo kuran za su faɗi ce fa kana hutsi kuran da kake tsoron nan dai ba ita ta cinye kaga shi kenan dama ya ambaci kura tunda ba za ki ya ambata ko damisa ko bauna ba kura ya kira sai ya zama jin tsoron kuma da tajalli irin na Allah Allah na kishin bayansa musamman manyan annabawa in suka bayyana tsoro kan abu kan son abu kada kaza ya faru da shi to Allah akwai kishi shi ba halittarsu da wannan halin amma sai ya yi kishi tun da suka ci tsoron wani to labarin da suke tsoron shi zai dawo musu wa a kamu an yakula su to fa akala huji ina jin tsoro ko ta to kuran ta ci ne shi shikenan wa aka bar musu an bar musu Allah shikenan sai dai koma wurin tunda a lokacin cikin masu rai ba wanda Allah yake so kamar yaku to shi faransa ya kallace wajen wani bawa to bawan ya shiga uku wanda Allah yake so kai kuma kai ya so to lalle zaka biya farashi dole akwai kishi daga fadar Allah wannan malaman suna cewa shi ya jawo abin da ya faru da sai da Aisha radiyallahu anha na wahala da ta sha na hadisin ibki wanda Allah ya so duniya da lahira an tambaye shi a cikin mutane wa ka fito ya rasulullahi yace Aisha hadisin sayyidina Abu al-As yace na tambayi manzo Allah man ahabbun nas ilayka yace Aisha sai ce ya rasulla as'aluka anil rijal ni ba maza nake tambaye ka wa a lokacin bidira ki annabi ce kai na fito kuma shekaran ya kusa duka ba amma saboda tsabin kyan halin annabi ji yake ba wanda annabi yake so a duniya sai shi ya kusa duka bana ga wayanda aka yi ta wahalarwa tun a makka yana gani ai ya fi surun annabi sai annabi ya ce abuha babanta sai ce zai wa kuma yake sai umar ibn khattab zai wa yace fa'adda rijalan da ne ta kira mazaje da su ya isa ka ya rasulullahi tunda na ya ji ba zo kansu na zaune da ya isa to wannan la yuzina ne an tazahu bi ina zai bakanta min rai matuƙa ku tafi da shi wa kafu an ya kula ji ina jin tsoro kada kura ta cinye shi wa an tum anu gafir a lokacin ku kuma kun gafala ga barin sa قالوا لن نجعل الدين ونحن إنا إلى راجعون
قالوا لئنك له الذيب ونعن ونحن أصبة لنا إذا لخاسرون قالوا لئنك له الذيب in ko baba har kura ta cinye shi in ji yara suke ba da amsa baba wallahi in har muka bari kura ta cinye shi wa nahan usbatun yadda aba suka ce a habbu ila abina minna wa nahan usbatun mu bari kura ta cinye shi muna da yawa haka mu goma to lallai kuwa a inna idan makasim lalle ko mun tabe mun ya fara in dai muna gani kura da cinje dan uwan muna mun goma ba mu iya kwatan sa ba lalle mun ya fara
وأوحينا إليك رب
فلما ذهبوا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا هم لا يشعرون da baban ya yadda sai suka ɗauke suka tafi da shi shi bai san me yake faruwa ba bai san me suka shirya ba da farko suna ɗaukansa in ya gaji wanda ya ɗauke shi in ya gaji wanda ya ɗauke shi baban ya raka su wajen kamar mil kaza wani ɗan milai miloli saboda kewan ɗan duk a gaban baban sai wanda ya ɗaga shi wanda ya ɗaga shi yana wasa da shi baban na juyawa da suka gaba baban sai ya ga sun canja ma ya je wajen wancan ya ga wancan ya ma fi na ɗazu nuna masa ɗacin rai in ya je wajen ɗin ya ga ya fi duka biyun ɗacin rai haka ita kewaya su yana da yadda zai suka kama shi suka yi ta duka su suka kai daji da suka je suna so su jefa shi a rijiya suka yi shawarar su jefa shi a rijiya za su cire masa riga sai ta kuko kuma alfarma mana ku bar mun rigar na akalla in ina da rai ta rufe mun al'aura karin zauna ba riga a jikina in na mutu kuma ta zo mun likabari suka ce a suka cire rigan sai suka ɗaga shi suka jefa shi to da suka jefa shi a rijiyar Allah da ikon su sai turo mala'ika Jibrilu alaihi salam sai ya kawo dutse ruwa da farko ruwa ya tarye da ruwa ya tare shi kasan mutum ba zai faɗi a ruwa ya ci ciwo ba ko zai ji ba zai ci ba to yana faɗo a ruwan maimakon ya mutu sai dutse ya zo ta ƙasa ya tare shi sai zama ya samu masu guni a rijiyar yadda bai lume a ruwa ba to a nan ne Allah ya turo Jibrilu alaihi salam ya masa wahayi ya ce wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amri bi amrihim hadha ya masa wahayi cewa karka damu wallahi wata ran sai ka ba su labarin wannan abin da suka maka a lokacin kuma ka yi wani irin haɓaka da ɗaukaka ba za ma su gane kawon layi suruna yaushe ne ne shi ne in suka zo masana wa ahalana durru waje na zubi da a cin musjati fa au fi lana kai da wata saddak alina inda la yusuf da kala hal alimtum kaga da tunar da annan hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhi in antum jahiluna kaga wa la yashuruna in antum jahiluna wa hum la yashuruna in antum jahil kun yi abin lokacin ba ku sani ba gashi yanzu ma da yake ba su labari ba su san shi bane qalu ayyaka la anta yusuf to ran nan zaka so ka ba su labari ran nan ba su sani ba ba su san kai bane lokacin shi ko yana nuna musu cewa a baya sun masa aiki suna cikin rashin sani ko rashin sanin alhaki ko rashin dauka a lafnar da annabi ya mu ya ga wallahi shi
Thank you.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الدين وما أنت وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين آه وجاءوا أباهم عشاء يبكون bayan sun jefa shi a jijiyan sai suka ɗauki dabba ɗaya cikin dabbobinsu suka yanka ta a kan rigan Yusuf ɗin. Rigan ta jika da jini ba su dawo ba da gangan suka ji dawowa da wuri. Sai da isha'i dare wa da'u abahu isha'an ya suka zo da isha'i da dare suna kuka har malamai suna cewa kaga Qur'ani wajen ba da labari sai ya koya mutane ya za ka yi dabara. idan ba haka ba idan kana so ka zo ka kawo mutum uzuri na ƙarya to kar ka zo da rana saboda idanunka za su bayyana a fili ba ka da gaskiya in ka zo da rana in ba haka ba abubuwa da yawa sun faru Qur'ani ya ba mu labari ba faɗi da magariba aka yi ko da isha'i ko kuwa bai faɗi da asubai aka yi ko da asahar ba me yasa ta wurin ya'yan yakubu yake da isha'i suka da me yasa yake da isha'i sauran abubuwa an riga mana da da hanci suka zo ko da rana ba amma wannan zai ta isha'an ya kuna sun dawo ne da isha'i da daddare ba don komai ba saboda lokacin tun da duhun dare ba zai iya gani idanun sai ga ƙarya a idanu a jiki ba amma inda rana ne a idanun zai gani a lokaci Allah shi kenan Allah muna gafara to
Yeah.
wannan ayan ta cikin suratul shura Allah yana ga manzon sallallahu alaihi wasallam as'alukum alai ajran illa al-mawaddata fil qurba ya zo dai ka ga wa duk duniya cewa abinda ka kawo musu na alqur'ani na shari'a ka daina ta su daga wuta wa kuntum ala shafahu farkin minan nari fa asabakum minha muna bakin wuta annabi zai kwashi ya kai mu koma aljanna to ba na neman ladan komai sai soyayya a cikin dangi na makusata su ne alin baiti kenan na farko ‘ya'yan Sayyidina Ali ‘ya'yan Fatima alaihi salam sannan kuma sauran banu a- a- Jafar da banu Aqil da banu Ab- banu Abbas dukkan su ahlul baiti ne waɗannan rassa guda hudu. Allah ya mana Jafar Allah ya Allah ya saka wanda dai Allah ya ku bacin ta Allah ya jikan mai jikan yaya mu da iya iya mu da malamu da Allah ya saka shi nan da alai Allah ya jikan mu da wata da dukkan to ayin Allah ya bukata Allah ya bukata in Allah ya so maula ku shi ya ya faɗa ya san cewa in Allah ya kai mu da rai da lafiya ranar lahadin nan ne zuwa za a rufe karatu insha Allah insha Allah kamar yadda aka saba ma da safiya lokacin da aka saba rufiya da safiya insha Allah Allah ya ja mana kwanin shi Allah ya karamta lafiya cikin larabar da bilal bin rahman bin kan jiya idan ka da cikin da kan kana cewa salihan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجار العظيم بارك فيك كما سمعت والحمد لله رب العالمين